بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم عقديا أيو كان وتا شاهد وتن شاهد وتن في الحديث hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da shida اليهودي عبد الله بن مناسبة سبع قول إلى صلى الشيعة. قد قام هذا وجود ذات اليهود قدم الرحى بدعوة مسرته من اغتر بإيجاده.
به من عوام أيوه إن شاء الله المسلمين سبحانه وغلق دعوته هذه وتعالى وجود بالتظاهر بحب آه، أهل البيت والدعوة العلاقة إلى بين ولايتهم الشيعة بالرفع واليهود.
إلى البراءة من أعدائهم ومن السبعية وأن هذه موضوع نقلت أثرت الشيعة عقيدتها إنسان إلى وأصولها وذكر مجال أهل إنسان العلم إلى أن كثير.
مبدأ الرفض أي التشيع إنسان إلى كان من كثير.
الزنجير جعل عن المال المسجد في فإنه فرقه.
أظهر الإسلام وأطعم آه، اليهود فإن كما فعل ضرب مقارنة النصر كان الذي في كان هذا يهوديا في إرشاد دين Allah subhanahu النصارى.
wataala ya masa rasuwa sai Allah ya ba shi magani ya suna a Sheikh Mamdun تكفيرهم Harbi.
لغيرهم A Sheikh Mamdun إباحة Harbi دمائهم ya وأموالهم rubuta wannan يفسر اليهود كل ما بالشاي حدث ويعتقدون أنهم العلاقة عدوا بين الشيعة وليسوا على واليهود دين معنى علاقة وكذلك مكان الشيعة تكفر الشيعة واليهود كل من عدا ويزعمون أنه ليس على ملة الإسلام أحد غيره يزعم اليهود أن كل الناس ما عداهم سيدخلون النار ويكونون خالدين مخلدين فيه وكذلك تعتقد الشيعة أن كل الناس ما عداهم وأئمتهم سيدخلون النار يقوم دين اليهودية ودين الشيعة على التعصب والعنف فكل من اليهود والشيعة يقطعون لطوائف معينة بأنهم خالدون في النار يستبيح اليهود دماء مخالفيهم وتستبيح كذلك الشيعة دماء مخالفيهم يستعمل اليهود الغدر والاحتيال لقتل مخالفيهم وكذلك الشيعة يستعملون الطرق نفسها للتخلص من مخالفيهم يستبيح اليهود أموال مخالفيهم ويأمرون أتباعهم بأخذها بأي وسيلة وكذلك الشيعة يستبيحون أموال المسلمين ويقصون أتباعهم على أخذها أينما وجدت وبأي طريقة كان يحرم اليهود التعامل بالربا فيما بينهم ويجيزون لأنفسهم أخذ الربا من غيرهم وكذلك الشيعة يحرمون التعامل بالربا فيما بينهم ويجيزون أخذ الربا من أهل الذمة والمسلمين محرم في تشريع اليهود زواج اليهود بغير اليهود ومن waɗannan website guda biyu ga masu mu'amala da intanet shine www.almanhaj.net almanhaj.net da kuma www.alburhan.com a waɗannan website guda biyu za ka iya haɗuwa da wannan littafi wanda insha Allah a yau za mu fassara shi cikin Hausa. amma tare da sanin ba zai fassaru ga baki ɗaya a wannan dare ba sai dai zai zama to silsila a inda muka tsaya to sai wasu lokuta kuma za mu ci gaba har mu fassara saboda muhimmancin wannan maudu'i a da farko malamin nan ya yi ƙoƙarin tabbatar da shafsiyya ta abdullahi bin saba wanda shi ne ya kirkiri shi'a wanda kuma shi ba Yahude ne wanda wannan shine babban alaka da ke tsakanin Shi'a da Yahudawa. To da ke wasu mutaakhiruna daga cikin Shi'a suna inkarin wannan tafiya musamman Ustaz Ustaz Asad Haidar yayi wani littafi muzayyaf wanda yayi kokari ya nuna cewa Abdullahi bin Saba mutum ne wanda al-Imam Tabari ya hadice shi ma'ana babu shi. To shine wannan malami ya fara da tabbatar da jakiyar ko kasancewarsa akwai shi kuma kasancewar shi ne ya kirkiri shi a kuma shi ba Yahudu ne shi ne alaka ta farko tsakanin su. To sai ya tabbatar da samuwarsa da kuma tabbacin shi ne ya kirkiri shi a a cikin littattafan shi an dogararru wanda aka dogara da su. Littafi na farko wanda ya ambata shi ne littafi na alfirak wal makalat na wani shahararren malamin su mai suna alkummi kala shi wannan malami alkummi a wannan littafi nasa yace hadhihi alfirqatu tusamma sabaiya ashabu ashabu abdullahi bin saba وهو عبد الله بن وهب وهو عبد الله بن وهب الراسبي الحمداني وساعده على ذلك عبد الله بن حرب وابن أسود وهما من أجل أصحابه وكان أول من أظهر الطعن على أبي بكر وأمر وأمر وأمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم abin da ya faɗa cikin hausa shine shi wannan malami alƙummi ya ce wannan shirka ana kiranta a saba'iyya mutanen abdullahi bin saba shine abdullahi bin sa'a shine abdullahi bin wahab ar-rasibi al-hamdani yace waɗanda suka taimaka masa asasa wannan firka su ne abdullahi bin har da kuma ibn al-aswad yace su biyun nan suna ɗaya daga cikin manya-manyan abokanansa yace shi abdullahi bin saba shi ne farkon wanda ya bayyana sukan abubakar da umar da usman da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama kuma shi ne farkon wanda ya bayyana bara'ansa daga gare su الفرق والمقالات شافي نا أشر littafi na biyu da ya ambata shine littafi na shahararren malamin su mai suna annau bakti kala ya ce wa haka jama'atun min ahalil ilmi min ashabi ali alaihi salam anna abdullahi anna abdullahi ibn sa'ab anna abdullahi anna abdullahi ibn saba kana yahudiyan fa aslam wa wala aliyan alaihi salam وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون أنه وفي موسى عليه السلام وقال وقال في وقال في إسلامه في علي عليه السلام بمثل ذلك فرق الشيعة صفحة 22 abin da naubakti ya faɗa wanda shi ma shahararren malami ne marubuci a cikin shi'a yake da yawa daga cikin masu ilimi sun hakaito cewa da yawa daga cikin masu ilimi daga ashab abu ashab ali radiyallahu ta'ala anhu sun hakaito cewa abdullahi bin saba ya kasance ba yahude ne ya musulunta ya yi muwalatin ali alaihi salam ya kasance yana fada a lokacin yana kan addininsa na yahudanci yusha dan nun shine magajin annabi musa alaihi salam bayan ya musulunta sai ya faɗi cikin haka a kan sai na Ali. Ma'ana ya ce sai na Ali shi ne magajin manzo sallallahu alaihi sallama bayan musuluntarsa. Wannan a littafi ne mai suna shiraku shi'a shafi na ashirin da biyu na shahararren malamin shi'a mai suna annau bakti. Littafi na biyu ko malami na biyu wanda ya tabbatar da shafiya ta Abdullahi bin Saba kuma ya tabbatar shine ya kirkiri shi'a daga cikin manya-manyan malaman shi'a shine ibn abil hadid shine sharihun nahjul balaga shine wanda yayi wa nahjul balaga sharhi nahjul balaga littafi ne shahararre sananne daga cikin dogararrun a littattafan shi'a shi wannan malam ibn abil hadid shine shahararren wanda yayi wa wannan littafi din sharhi kala a wannan littafi na shi yace wa awwalu man jahara bil ghuluwi fi ayyamihi عبد الله بن سبا فقام إليه وهو يخطب فقال له أنت أنت وجعل يكررها فقال له ويلك من أنا فقال أنت الله فأمر بأخذه وأخذ قوم كانوا معه على رأيه شرح نهج البلاغة مجلد نبير شافي نبير ابن أبي الحديد يسير farkon wanda ya bayyana guluwi a ranakun ko a zamanin sai na Ali shi ne Abdullahi bin Saba. Wata rana sai ya miƙe ya tsaya a lokacin sai na Ali yana huduba sai ya ce kai ne shi sai ya ce da sai na Ali ya miƙe sai na Ali yana huduba mutane suna zaune sai shi ya miƙe a cikin jama'a ya tsaya sai ya ce kai ne shi kai ne shi yana maimaitawa ya sai na Ali ya ce wai laka man ana kai tunka wane ne ni faƙala sai yace anta Allah yace kai ne Allah wal iyaz billah sai sai na Ali yasa aka kama shi aka kama wasu mutane waɗanda suke da ra'ayinsa a nan shi Ibn Abil Hadid ya tsaya shi da mutanen din su ne waɗanda shi sai na Ali da kansa ya kona su da wuta a lokacin da Abdullahi bin Abbas ya ji labari yace law kuntu ana la qataltuhum yace da ni ne kashe su zan yi ba zan kona su da wuta ba to shi ne da mutanensa waɗanda shi sai na Ali da kansa ya kona su da wuta saboda munin wannan akida ta su wannan fa ba wai yana cikin Bukhari da Muslim ko wasu littattafai bane namu na ahlus sunna yana cikin sharhi ne na Nahjul Balaga na shahararren malami Bashi ne mai suna Ibn Abi al-Hadid majalladi na biyar shafi na biyar littafi na hudu da ya ambata shine littafi na Ni'matullahi al-Jazairi mai suna Alwarun Nu'maniyah نعمة الله الجزائري يتيه وقيل إنه كان يهوديا فأسلم وكان في يهوديته يقول في يوش يقول في يوشع في يوشع بن نون وموسى مثل ما قال في علي yake shi Abdullahi bin Saba an ce shi ba Yahude ne da ya musulunta ya musulunta a lokacin da yake kan addininsa na Yahudiya yana faɗa yana faɗa wa Yusa cikin abin da ya faɗa wa sai na Ali bayan musuluntarsa. Ma'ana yana cewa Yusha magajin annabi Musa ne da ya musulunta kuma ya zo ya ce sai na Ali shi ne magajin manzo sallallahu alaihi wasallama. Anwarun Umaniya, littafin Anwarun Umaniya na ni'matullahi jazairi shafi na biyu a majallati na biyu shafi na ashirin dari biyu da talatin da hudu waɗannan littattafai guda hudu su ne littattafan da Sheikh Mamduhul Harbi ya tabbatar da shakhsiyan Abdullahi bin Saba samuwarsa da kuma tabbacin cewa shi ya kirkiri shi'a a cikin littattafan su akwai wasu littattafai guda shida waɗanda su ma sun tabbatar da haka wanda a binciken mu muka san da cewa su ma sun tabbatar da haka a ciki waɗannan littattafai akwai littafin tankihul maqal na wani shahararren malamin jarhu wa ta'dil na shi'a mai suna alma makani majalladi na biyu shafi na ɗari da tamanin da takwas akwai littafi mai suna algharat na wani malamin su mai suna al'allamatu saqafi shafi na ɗari uku da biyu zuwa shafi na ɗari uku da uku akwai littafin wani malamin su shi ma na ilmin rijal mai suna rijalul kushi rijalul kushi shi ma ya tabbatar da wannan akwai kuma littafi rawdatul jannat na wani malamin su al-kawalisari akwai wani littafi qamusul rijal na wani malamin su at-tusuri akwai wani littafi mai suna al-khulasa na wani malamin su al-kulli waɗannan littattafai guda shida shi a Sheikh Mamduhul Harbi bai ambace su ba cikin waɗannan littattafai nasu duka sun tabbatar da tafsiyar samuwar Abdullahi bin Saba kamar yadda kuma suka tabbatar da cewa shi ne ya kirkiri shi'a. Abin mamaki wani malami na kwana-kwanan bayan nan, mu'afiri mai suna Ustaz Asad Haidar, yake kokari ya nuna cewa Abdullahi bin Saba babu shi, kamar yadda yana ɗaya daga cikin siyasar su. Babu wani ma da ake kiransa Abdullahi bin Saba wanda ya kirkire shi ko ya hadice shi in ji shi الإمام الطبري mai littafin tarihu sabari shi ne ya kirkiri wannan mutum duk waɗanda suka nakalto kissar abdullahi bin saba a gunsa suka nakalto ko a gunsa suka samu wannan shi ne abin da wani majalla da ake bugawa a nan nigeria majalla ta su ne suna almazun ya yi ƙoƙari ya tabbatar ma'ana ya dogara da kaulin ustaz asad haidar na cewa Abdullahi bin Saba da ake cewa shi ya kirkiri shi a asali ma babu shi tabari ne ɗaya daga cikin manya manyan malaman ahli sunna suka shi ne ya hadice shi to abin da zamu faɗa a takaice wajen mayar da wannan raddi shine Imam Tabari ya rubuta littafin sa Tarihu Tabari a shekara ta ɗari uku hijira gabanin rasuwarsa ya rasu hijira na da shekara ɗari uku da goma ya wallafa littafi na shi tsakanin shekara ɗari uku zuwa rasuwarsa. A cikin wannan littafi na shi ne ya ambaci tarihin Abdullahi bin Saba. A lokacin da al'allamatu sababi wanda shi bai shi ne ya wallafa littafinsa al a hijira shekara ɗari biyu da hamsin. shi kuma ya rasu hijira na da shekara ɗari biyu da hamsin da uku tsakanin wallafan littafin algharat na wannan bashi'e al'allamatu sakafi da wallafuwan littafin imamu tabari shekara hamsin ne tsakaninsu shi kuma al'allamatu sakafi ya ambaci abdullahi bin saba a cikin wannan littafi nasu ma'ana shaida tabari ya rasu a shaida al'allamatu sakafi ya rasu shi imamu tabari imamu tabari ya wallafa littafin shi shi kuma al'allamatu sakafi ga abin da ya faɗa a cikin littafinsa yake cewa دخل أمر بن حمد وحجر بن عدي وحبة العوفي والحارس الأعور وعبد الله بن سبا على أمير المؤمنين حينما حينما افتتحت مصر yace waɗannan mutane da ya lissafa yace da Abdullahi bin Saba suka shigo gun na Ali a lokacin da aka yi fatahin Misra kaga ya ambaci suna Abdullahi bin Saba tsakanin shi wannan malami wanda shi ba shi ne da al'imamu tabari tsakanin su shekara hamsin sai da shi wannan malamin ya wallafa littafinsa ya rasu da shekara hamsin shi al'imamu tabari ya wallafa littafinsa to yaya za a nasarta halittar abdullahi bin saba zuwa ga al'imamu tabari wannan shi ne abu na gaba shi ne akidun da shi'a da yahudawa suka daidaita da tabbatar da su ko suka yi tarayya a kai na farko shi'a na farko yahudawa suna kafirta duk wani wanda baba yahudi bane a wajen su kafiri ne haka nan shi'a duk wanda baba shi'e bane a gun su kafiri ne za mu tabbatar da wannan aqida a cikin littafin yahudawa talmud gabanin mu dawo su kuma kansu saboda a lokacin da za ka yi magana a kan mutane ka ɗauko dalili a cikin littattafansu saboda haka in za mu yi magana a kan yahudawa za mu ɗauko nassin maganansu ne a cikin littafin su talmud wanda suke cewa shi ne a taura suka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya a lokacin da kuwa za mu yi magana a kan su shi'a za mu kawo ne a cikin littattafansu su ma yahudawa a talmud daga cikin nassin da suka tabbatar a ciki suka ce كل الشعوب ما عدا اليهود والصليبيون duk wasu kabilun da ba Yahudawa ba ne maguzawa ne ma'ana kafirai ne su wannan ya zo a Talmud shafi na ɗari a shafi na casa'in da ɗaya suka ce innal masiha kana sahiran wa saniyan wal iyadu billah annabi Isa alaihi salam suka ce matsafi ne kuma ba ma guje ne ma'ana mai bauta wa wani Allah. Kenan hatta annabi Isa alayhi salam a gun Yahudawa kafiri ne. A shafi na sittin da bakwai a Talmud littafin Yahudawa suka ce annaimu ma'awa arwati yahud la yadkhulu aljannata illa alyahud amma aljahim fa ma'awa alkuffari min almasihiyyin walmuslimin ولا نصيب لهم فيها سوى البكاء لما فيها من الضلال والعذاب Yahudawa a Talmud al-Shafi na 67 suka ce suka ce aljanna makomar rayukan Yahudawa ne babu wanda zai shiga aljanna sai Yahudawa wuta kuwa makoman kafirai ne ka kama da kiristoci da musulmai ba su da rabo kwata-kwata a cikin wuta sai kuka saboda tsananin duhun da ke cikin wuta da kuma tsananin azaba. Kaga waɗannan riwayoyi ko nassosi a cikin telmu suna tabbatar da cewa su a aƙidar Yahudawa duk wanda ba ba Yahude bane kafiri ne saboda haka wajibi ne ya dawwama a cikin wuta. Sai kuma mabiyansu a shi'a. Shi kuma rawal baraki an abi Abdullahi annahu kala لا أحد على ملة إبراهيم إلا نحن وشيئتنا كتاب المحافظ البركي يا رويته da sanadinsa zuwa ga Abu Abdullah in suka ce Abu Abdullah suna nufin Jafaru Sadiq ne kar ku manta gabanin mu ci gaba sukan iya kirkirar wata riwaya su nasabta wa jikokin manzo sallallahu alaihi wasallama saboda haka abu abdullahi jafaru sadiq yana ɗaya daga cikin waɗanda suke nasabta musu riwayoyi na ƙarya su shirya abubuwa na ƙarya su nasabta musu kamar da suka nasabta masa wannan riwaya cewa wai ya ce babu wanda yake kan addinin annabi ibrahim sai mu da waɗanda suke shi'ar mu ma'ana duk wanda ba ba shi'e bane shi ba musulmi bane wannan ya zo a littafin mai suna kitabul mahafi shafi na ɗari da arba'in da bakwai a wani lafazi nasi wa sa'irun nasi min habara sauran mutane ga baki ɗaya waɗanda ba shi'awa bane to su ba musulmai bane الصدوق أن يصادق أنه قال إن الناصب من إن الناصب من أهل البيت لا يبالى صلى أو صام أو صدق صلى أو صام أو صدق إنه في النار إنه في النار يا رويت شيما الصدوق gun da sanadinsa zuwa Jafaru Sadiq ya danganta masa wannan riwaya ta ƙarya ya ce duk wani wanda ba ba shi bane saboda a lokacin da suka ce annasi annasi lakabi ne na duk wanda baya shi'a a wajen shi'a saboda abun su duk wanda ba dan shi'a bane makiyin ahlul bait ne baya son ahlul bait ma'ana baya son dangin manzo sallallahu alaihi wasallama domin a da'awar su son dangin ma'aiki da kuma son sahabbansa ba su haduwa a zuciya daya in ka ce kana son abubakar da umar da usman da sauran sahabbai to son dangin manzo sai ya fita a cikin zuciyarka in kuwa kace kana son dangin manzo to son abubakar da umar da usman da sauran sahabbai sai ya fita a cikin zuciyarsa ba ta haduwa in ji su saboda haka lokacin da suka ce annasi suna nufin duk wanda ba dan shi'a bane kamar yadda wata wata riwaya daga gunsu za mu karanta zai tabbatar mana da haka yace wa in ta'abbada wa shahada kowanne irin bauta yayi duk irin kokarin da yayi akan ibada yasiru ila hadhihi al-aya amilatun nasiba tasla naran hamiya duk wanda ba bashi e bane kowanne irin nau'in ibada yayi kowanne irin kokari yayi to zai koma zuwa ga abin da ke cikin wannan aya amilatun nasiba tasla naran hamiya ma'ana yayi ayyuka ne na ibada ya sha wahala kawai ba shi da lada wuta zai shiga komai ibadar da yayi wannan riwaya ta zo a littafin as-saduq mai suna iqabul amal shafi na ɗari biyu da goma sha biyar haka nan wannan riwaya ta zo a littafin biharul alwa as-saduq bi sanadihi an abi abdullahi alayhi salam as-saduq din nan har yanzu ya rawaito da sanadinsa ya nasabta wannan riwaya ta karya zuwa ga abdullahi abu abdullahi jafar sadiq yace kullu nasibin ya yace la yubala salla aw sala aw saddaqa innahu fil nar innahu fil nar duk wanda ba baki e bane ba ba a damu da ibadansa ba yayi sallah ko yayi azumi ko yayi sadaka wannan ba zai hana shi shiga ba zai hana shi shiga wuta ba shi dan wuta ne shi dan wuta ne wannan ya zo a iqabul amal a shafin da muka ambata shafi na ɗari biyu da goma sha biyar kuma ya rawaito har yanzu kullu nasijin wa in ta'abbada wa ijtahada yasiru ila hadhihi al-aya amilatun nasiba tasla naran hamiya kuma wannan riwaya ta zo a biharul anwar na al-majlisi majallati na 27 shafi na 235 ya kara zuwa kuma a littafin as-saduq mai suna sawabul a'mal shafi na 247 البرقي shi kuma baraki ya rawaito an ali bin al-khadali daga gun wani mai suna ali bin al-khadali kala yace kala abu abdullahi kala abu abdullahi alayhi salam inna al-jara la yashfa'u li jarihi wal hamima li hamimihi walau anna al-mala'ikata wal anbiya'a wal mursalina shafa'u fi nasib ma shafi'u yace makoci a gobe kiyama zai ceci makocinsa aboki zai ceci abokinsa, amma ko da mala'iku da annabawa da mursalai sun nemi yiwa wanda ba ɗan shi'a ba ne ceto, ba za a ba za a karbi cetonsu ba wannan ya zo a littafi mai suna kitabul mahafi na wannan mawallafi ko shahararren malami bashi'i mai suna albaraki shafi na ɗari da arba'in da takwas har yanzu alkulaini ya rawaito an ali al-ali al-ali ibn husayn annahu qala laysa ala fitrati al-islam ليس على فكرة الإسلام غيرنا وغير شيعتنا وسائر الناس من ذلك براء لما نفس wannan riwaya zuwa ga a cikar manzo sallallahu alaihi wasallam ali ibn hudayn suka masa kariya cewa ya ce ليس على فكرة الإسلام غيرنا إن بابو بني باب وجه yake kan addinin musulunci wa kai addina da kuma shi'ar mabiyanmu wa sahibin nasi min dalika bara wa sauran mutane kuwa kuta daga addini su ba mu mai bane wannan riwaya ta zo alkafi littafi mafi gaskiya wajen shi'a mai suna alkafi majalladi na takwas shafi na ɗari da arba'in da biyar sai har yanzu al'ayyad ya rawaito anil humran daga humran kala yace samitu aba abdullahi yaqulu في ذبيحة الناصب واليهود قال لا تأكل ذبيحة حتى تسمعه يذكر اسم الله يا رويتو دقا فمران يسي ناجي أبو عبد الله ينا سيوا ينا مغانا أكن ينكن وند بابا شيء بني da kuma yankan ba Yahudi yace karkaci yankansa sai ka ji shi yana ambatan sunan Allah ma'ana hukunci duk wanda ba bashi ne bane hukuncin nasara ne kamar yadda nasara ya halitta in an ji sun ambaci sunan Allah a cikin kansu to haka nan duk wani musulmin da ba bashi ne bane bai halitta a cikin kansa ba ma'ana shi kafiri ne sai dai in an ji ya ambaci sunan Allah kamar yadda ko da kirista ne ya ambaci sunan Allah Allah ya ce a cikin kansa wannan riwaya ta zo a shahararren tafsiri daga cikin tafsirai na shi'a mai suna tafsir tafsirul ayyash majalladi na farko a shafi na 375 har yanzu kulaini ya rawaito an hudayl bin yasar kala سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح عن نكاح الناصب فقال والله لا يحل يتي لا تنبي بديل بن يسار كنا يتي لا تنبي أبو عبد الله عليه السلام akan auren nasibi mana auren auren wanda ba bashi ne bane fakala sai yace wallahi la yake bai halitta ba bai halitta ba kamar yadda bai halitta ka auri arniya ba ko arniya ta auri ko musa ko arniya ta auri musulmi bai halitta ba sai yace to sai ya tambaye shi sai yace bai halitta ba ma'ana duk wanda ba bashi ne bane kafiri ne bai halitta a aurar masa ko ko ko ya aura ba wannan riwaya ta zo a alkafi majalladi na biyar shafi na ɗari uku da hamsin Abdusi shi ma ya rawaito a littafinsa al-istighfar majalladi na biyar shafi na ɗari uku da hamsin shi ma ya rawaito an fudail bin yasar an abi ja'far qala ذكر الناس فقال لا تناكيهم و ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم yace an ambaci nasibi mana makiyin ahalul bait kar ku manta su abun su duk wanda ba bashi ne bane makiyin ahalul bait ne a wajen su in dai kai ba dan jiya bane to kai ba ka son dangin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama domin ka ce kana son abubakar da sauran sahabbai su kuma son su da son ahalul bait ba sa haɗuwa a zuciya guda kamar yadda ya gabata da aka ambaci nasibi a wajensa sai ya ce kar ku yi auratayya da su kar ku ci yankansu kar ku kuma ku zauna tare da su littafin al-istisar na atufi majalladi na uku shafi na ɗari da tamanin da hudu al-kumaini al-kumaini kowa ya san shi wanda suke kiransa al-imamu kumaini kala yace la yajuzu lil mu'mina an tankiha an-nasib al-mu'lin li adawati ahli al-bayt وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح المرأة الناصبة وكذا لا يجوز للمؤمن الشيعة أن ينكح المرأة السنية الغالية إنهما من حكم الكفار Humaini ya ce bai halitta ga mumina ba, yana nufin bashi'iya bai halitta ga bashi'iya da auri wanda ba dan shi'a ba mai bayyana kiyayya ga ahlul baiti haka nan bai halitta ga mumini yana nufin bashi'e ya auri matar da ba bashi'iya ba haka nan bai halitta da mu bai halitta ga muminan shi'a su auri mata ahlus sunna ba ma'ana waɗanda ba shi'a bane al-ghaliya innahuma min hukumil kufar yace hukuncin su hukunci ne na kafirai ma'ana su kafirai ne bai halitta a aure su ba Humaini ya faɗi wannan magana a littafinsa ta Harirul Wasila majalladi na biyu shafi na ɗari biyu da sittin. Albaraki ya rawaito a littafinsa da ya gabata mai suna Kitabul Mahasi an Hudayl bin Yasar annahu qala sa'altu Aba Ja'far alayhi salam an munakahati an-nasi fa qala la tunakihu wa la tusalli khalfa yace na tambayi Abu Ja'far akan hukuncin auratayya auratayya tare da wanda ba bashi'e bane sai yace ni kar kai auratayya da shi kar kuma kai sallah a bayansa wannan yana nufin kenan shi kafiri ne kitabul mahasin na albaraki shafi na 161 sai ni'matullahi jazairi a littafin alwarun umaniya majalladi na biyu shafi na 360 yace الأول في بيان معنى الناقص هل سوى عند يكتوى أنه نجس وأنه شر من النصارى واليهود والمجوس وأنه كافر نجس بإجماع الشيعة الإمامية رضوان الله عليهم yace duk wanda ba baki e bane najasa ne gwara gwara nasara da yahudawa da majusawa da shi shi kafiri ne najasa da ijma'in shi'a imamiyya ridwanullahi alaihim kamar yadda ya fada annabafi shi kuma yayi magana akan al-imam ahmad imam ahmad bin hanbal sanin kowa ne yana cikin ahli sunna sannan shi ne mai mazhaba mai ɗaya daga cikin mazhabobi guda hudu shi ne mai mazhaba alhambali wannan mawallafi marubuci ba shi'e yake gaya wa Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa huwa min auladi bin Sudayya jahilun shadidun nafsi yace shi Imam Ahmad bin Hanbal mai mazhabar al-Hanbali yace yana daga cikin zuriyar ƴaƴan Ibn Sudayya Ibn Sudayya shine shugaban Khawarijawa a zamanin Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yace jahili ne mai tsananin kiyayya ga zuriyar manzo sallallahu alaihi wasallama to wannan riwayar ita ce za ta tabbatar mana cewa a lokacin da suka ce annasu ko kuma annasi suna nufin ahlus sunna ne ma'ana musulmin da ba bashi ba saboda imam ahmad shine mai mazhabar hanbaliya yana cikin ahlus sunna to sun ce shi jahilun shadidun nasbi suka yi itlaqin nasbi a gare shi wannan yana nuna a duk lokacin da suka ce annasi makiyan ahlul bait to suna nufin ahlus sunna ne wani baki eh ya zo wata zaman tattauna da shi yake kokari ya nuna cewa duk inda shi'a suka ce annasi wai ba ahli sunna suke da ba to shi ne sai na kawo masa da wannan riwaya gabanin na kawo masa wannan riwaya sai na ce masa al-imamu ahmad dan shi'a ne ko kuma ahli sunna ne imam ahmad bin hanbal ya yayi sunni ne shi sunni ne shi to ga riwayar da annabatu ya rawaito yake cewa huwa min auladi ibn sudayya jahilun shadidun nafsi yayi itlaqin nafs ga shi imam ahmad sai yayi shiru wannan ya faɗe shi ne a littafin sa mai suna siratul mustaqim ila mustahiqqi taqdim majalladi na uku shafi na ɗari biyu da ashirin da uku a waɗannan riwayoyi da suka gabata mun kawo riwayoyi daga tirmus littafin yahudawa riwayoyin da suke nuna cewa duk wanda baba yahude bane a wajen yahudawa shi kafiri ne haka nan waɗannan riwayoyi da muka karanta a cikin littattafan shi'a sun nuna mana cewa a gun shi'a dukkan wanda baba shi'e bane kafiri ne bai halitta a hada auratayya da shi ba bai halitta a ciyan kansa ba bai halitta kuma a yi sallah a bayansa ba kamar yadda riwayoyin da muka karanta suka tabbatar mana da haka dalla dalla abu na biyu daga cikin aƙidun da shi'a da yahudawa suka daidaita kowanne daga cikin su ya halalta jinin waɗanda ba su ba ma'ana yahudawa sun halalta jinin duk wanda ba ba yahude bane haka nan shi'a sun halalta jinin duk wanda ba ba shi'e bane ni din nan ne maganar nan a halin da ake ciki a yanzu sun ce jini na ya halalta wannan kowa ya ji a bakin su wannan yana tabbatar da wannan wannan akida ta su da farko al-yahud al-yahud yahudawa a cikin talmud ga riwayoyin su waɗanda suka halalta jinin jinin duk wanda ba ba yahude bane ya zo a talmud shafi na 146 suke cewa hatta hatta akhdul ghawi yajuzu qatluhu in suka ce al-ghawi yahudawa suna nufin duk wanda ba ba yahude bane haka nan suka ce taqi suna nufin duk wanda ba ba Yahude bane haka nan suka ce mu'min mu'mini duk wanda ba ba Yahude bane kuna ganin lafazi na Imam Kumairi da yace la yajuzu lil mu'mina kuma yace ce la yajuzu lil mu'min yana nufin yan shi'a to haka nan su ma a wajen Yahudawa in suka ce mu'min suna nufin Yahudawa ne haka nan shi'a in suka ce al mu'min al mu'mina suna nufin shi'a to saboda haka anan alhuwi suna nufin wanda ba ba yahude bane ya juzu katluhu ya halitta kashe shi wannan shi yasa suke ta kashe mutane a Falastin sama da shekara hamsin wannan riwaya ta zo ko wannan lafazi ya zo a littafin Talmud shafi na ɗari da arba'in da shida wani malamin su mai suna Oximon daga cikin manya-manyan malaman Talmud yake cewa kullu man yasku dama shakhsin ghairi taqi عمله مقبول عند الله كمن يقدم قربانا إليه yake wai duk wanda yake zubda jinin mutumin da ba taqi ba ma'ana mutumin da ba ba yahude ba aikinsa karɓaɓɓe ne a wajen Allah yana da lada kamar ladan wanda yake gabatar da sadaka yayi kamar sadaka ne yayi saboda qurban sadaka ne littafin Talmud shafi na 146 ya zo a Talmud har yanzu daga cikin lafuzzukan da suke nuna halalcin jinin duk wanda ba ba Yahude bane uktul al-alima min ghairi yahud wa muharramun ala al-yahudi an yunjiya ahadan min al-ajanib min halakin aw min hufratin yaqa'u fiha bal alayhi an yasuddaha bihadam ma'ana ka kashe duk wani malamin da ba ba Yahude bane ya halitta ka kashe shi ya haramta ga Yahudawa su tsiratar da wani daga cikin ajani mana su tsiratar da wani daga cikin waɗanda ba Yahudawa ba saboda suka ce al'ajinabi suna nufin wanda ba ba Yahude bane al'ajani waɗanda ba Yahudawa bane ba haramun ne haramun ne ga Yahudawa su tsiratar da wani in ba ba Yahude bane min halakin daga wani halaka da suka gani sai fada su tsiratar da shi ko wani katon rami da suka ga bai sani ba zai je fada cikin wannan rami su sanar da shi su kubutar da shi yace kai wajibi ne akan wannan bayahudin ya toshe ya toshe ramin ya toshe ramin da dutse kar ya samu ya fita ma'ana wanda ba ba yahude bane in ya fada cikin rami kar ya cire shi ya taimaka masa ya fita maimakon haka ma ya nemo duwatsu ya toshe ya toshe kofar ramin kar ya fita wannan shi ma ya zo a tilmud ya zo a tilmud kuma man yaqtul masihiyan aw wasaniyan aw ajnabiyan yukafa bil khuludi fil firdaus a tilmud yahuda suka ce duk wanda ya kashe masihi ma'ana kirista wannan zai nuna maka ba kansu haɗe yake da kiristoci ba hatta turawa kiristoci yahudawa ba sa son su ba sa kaunar su duk wanda ya kashe kirista ko ya kashe ba ma guje ko ya kashe ajnabi ya kashe dai duk wani wanda duk wanda ba ba yahude bane za a masa sakayya da dawwama a aljannar firdausi kaga wannan ya nuna a waɗannan riwayoyi da suka fito a Talmud sun nuna mana cewa Yahudawa sun halalta jinin duk wani wanda ba ba yahude bane to sai mu dawo kuma kan a mabijansu haka nan su ma shi'a sun halarta jinin duk wani wanda ba bashi bane daga cikin riwayoyin da suke tabbatar da haka ga wata riwaya a cikin littafin Biharul Anwar na babban malamin su mai suna Al-Majlisi ya rawaito ana Ali bin Farqat kala قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب قال حلال الدم أتقي عليك قال فإن قدرت أن تقلب عليه هائفا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل قلت ما ترى في ذلك قال توقع ما قدرت وأن رواية تازو آه كتاب بحار الأنوار na babban malamin su almajlis ma'anan wannan riwaya shine ibnu farkas ya ce wa abu abdullah me za ka ce akan kashe wanda ba bashi ba annasu jininsa ya halitta in dai ba bashi ba ne jininsa ya halitta ina ji maka tsoronsa ma'ana ina ji maka tsoron in baka kashe shi ba zai fita sai ya gane cewa ya ce inda za ka iya tura don ko ya fada wa kansa العلاقة ko بين ka nutsar الشيعة da shi a cikin واليهود ruwa ya mutu saboda kada ya zo ya yi shaida a kanka in za ka yi haka ka aikata ma'ana yana zaune ko a ba- a a- a jikin katanga ka tura katangan ya fada a kansa ya mutu ko ka nutsar da shi a cikin ruwa har ya mutu in za ka yi haka ka yi masa sai na ce masa a in dai hakan ba komai sai ya ce ni dai na ce duk abin da za ka iya yi ka yi domin ka samu kariya a gunsa ma'ana duk abin da za ka iya yi wa wanda ba bashi ba ne ka masa wannan ya zo a littafin biharul anwar kun ga wannan riwaya ta tabbatar mana da cewa kamar yadda yahudawa suka halarta jinin duk wanda ba ba yahude bane haka nan shi'a sun halarta jinin duk wanda ba ba shi'a bane sai abu na gaba daga cikin akidun da suka daidaita da yahudawa halanta dukiyan waninsu abun yahudawa halal ne a gare su su ci dukiyan duk wanda ba ba yahude bane haka nan su ma shi'a halal ne a gare su su ci dukiyar duk wanda ba ba shi'a bane bari mu fara da su yahudawa ya zo a cikin Talmud waɗannan riwayoyi guda hudu riwaya ta farko أن السرقة غير جائز من الإنس وأما الخارجون من دين اليهود فسرقتهم جائزة وأن الرواية تفرقه بيهالتا أساتي دوتي يمتن با معنى بيهالتا أساتي دوتي يربى يهودي با saboda su abun su wanda ba ba yahude bane dabba ne sai yasa suka ce bai halitta a sati dukiyan mutum ba ma'anan wanda a bai halitta a sati dukiyan bai hude ba saboda gunsu bai hude ne kadai mutum sauran mutane dabbobi ne yace amma waɗanda ba amma waɗanda ba yahudawa bane yace satan dukiyansu ya halatta a sati dukiyansu ya halatta riwaya ta biyu hayatu ghayr hayatu ghayri al-yahudi mulku al-yahud fa kayfa bi amwalihim rayuka ma na waɗanda ba Yahudawa ba ne mallakan Yahudawa ne yaya kuwa dukiyarsu ma'ana jinin waɗanda ba Yahudawa ba ne ma ya halatta balle du- balle dukiyarsu riwaya ta uku wani daga cikin manya-manyan malaman su yake cewa idza radda ahadun ila gharibin ma aba'ahu fala yassiru lahu rabbu abada gharib in suka ce gharib kamar suka ce ajnabi kamar suka ce mu'min kamar suka ce tafi wannan duk suna nufin a suna nufin ba yahude amma suka ce gari suna nufin wanda ba ba yahude bane ma'ana idan wani daga cikin yahudawa ya mayar wa wanda ba ba yahude bane wani kayansa da ya bata da ya tsinta ubangiji har abada ba zai gafarta masa ba ma'ana ba yahude ya tsinci ka- dukiya ko wani kaya na wanda ba ba yahude bane ya zai ce wane ka bar abin nan ɗinka kaza kaza ya mayar masa in yayi haka har abada ubangiji ba zai gafarta masa ba saboda dukiyar ya halal ne a gare shi ya zai mayar masa riwaya ta hudu ghairu musarrah lil yahudi an yuqrida al ajnabi illa bir riba bai halitta ga ba yahudi ya ba wa wanda ba ba yahudi ba a rance sai inda riba saboda in ya ci dukiyar wanda ba bai hude bane da riba halal ne amma in ba ya hude zai ba wa rance ya ba ni rance da riba to a wannan lokaci shi ne haramun waɗannan riwayoyi duk sun zo a talmud shafi na tamanin wanda talmud mun bayyana da shafi ne a shahararre karɓaɓɓe na yahudawa wanda yana ɗauke da juz'i daban-daban juz'i biyar na farko din suna kiransa wai waɗannan hadisa guda biyar na farko suna kira su ne a taura wanda aka saukar wa annabi Musa alaihi salam alhali ƙarya ne to wannan kenan riwayoyi a cikin ko nasosi a cikin littattafan ko littafin Yahudawa Tirmidhi sai kuma mabiyan su a Shi'a Al-Kumaili yake cewa wal aqwa ilhaqun nasibi bi ahli al-harb fi ibahati ma ghanimtum wal aqdi bil khums fihi بل الظاهر بأخذ ماله أين وجدت وبأي وسيلة كانت ووجوب إخراجهم الخمس كمين يشي مجانا متي كرسي متي قاري دقا مجنجنون بعد من شيئا hukuncin wanda ba bashi'i ba da hukuncin kafiri ɗaya ne kafirin ma alharbi kafiri wanda yake yakanka kanka yace wajen halarta abin da kuka kuka gani manto abunsu da kuma karban kumusin wannan abin da kuka gani manto yace kai zahirin ma mazhaban shi'a halalcin cin dukiyarsa ma'ana halalcin cin dukiyar duk wanda ba bashi bane ko a ina aka samu aina wajenta ko a ina ta samu wannan dukiya wa bi ayi wasilatin kanat da kowanne irin hanya ta samu wannan dukiya in dai ba na bashi e bane halal ne ka dauke shi haka nan wajibi ne a fitar da kumisin wannan dukiyan da aka samu a gunsu saboda malaman shi a ba sa wasa da kumisi domin da shi ne suke rayuwa wannan riwaya ta zo ko nafsi ya zo a littafin Khomeini ko al-Imam Khomeini kamar da suke ambatan sa tahrirul wasila mai suna tahrirul wasila majalladi na farko shafi na 318 kuma tunda wannan littafi ya fito aka buga shi har yanzu ba a samu wani malami da ya fito ya mayar masa da raddi ba wannan yana nuna ijma'in su akan abin da ya faɗa sai kuma wani nafsi daban laysa bainana wa baina ahli harbina riban ناخذ منهم ألف درهم بدرهم وناخذ منهم ولا نعطيهم babu tsakaninmu da tsakanin abokan faɗanmu yana nufin ahalin sunna wanda ba ba shi'e ba ne babu riba tsakaninmu za mu iya karɓan dirhami dubu a gunsu a kan dirhami ɗaya ma'ana za mu ba su dirhami ɗaya su ba mu dirhami dubu kaga wannan riba ne to halal ne a gare mu za mu karɓa ba za mu ba su komai ba wannan nasi ya fito a littafin mai suna man la ya hazuruhul baqi ya zo kuma a littafin al-kafi ya zo a littafin al-istighfar waɗannan duk sun kawo wannan nasi a babi na ba a cikin waɗannan littattafai har yanzu ya zo a littafin da ya gabata ma'ana littafin man la ya hazuruhul baqi ليس بين المسلم وبين الذم ربا ولا بين المرأة وبين زوجها ربا فكان المسلمي da zimmi ma'ana kafirin amana suna nufin ahalu sunna saboda su a tarihin shi'a ga baki ɗaya ba a taɓa gani a tarihin su tun da ta tafi zuwa yanzu sun yi gaba da kafiri ba da'iman su abokan gaban su musulmai ne musulman kuma ahalus sunna wanda yake son abubakar ko umar ko usman ko sahabbai to su ne abokan gaba shi yasa kuke gani a dukkan wasu waka'i sun hada kai da amirkawa sun hada kai da kafiran duniya suna yakan musulmai ko a ina wannan shi ne sababi haka nan babu riba tsakanin mace da mijinta kamar da ba riba tsakanin bashi'e da kuma wanda ba bashi'e ba ne ya zo a littafin da ya gabata shafi na ɗari da talatin. Hakanan sun rawaito wato shi mai littafin man la yahduru al-faqih ya rawaito daga sadiq بسم الله الرحمن الرحيم خذ مال الناس حيث وجدت
العلاقة بين الشيعة واليهود عقديا وعسكريا سنة من لا يحضره الفقيه مجلدي نبكو شافي نتريدا تماما wannan kenan sai kuma abu na gaba daidaitansu da yahudawa wajen halarta cin mutuncin waɗanda ba su bane na farko al-yahud yahudawa ya zo a cikin Talmud wannan nasi kamar haka al-yahudi la yaqta idza tada ila 'ird al-ajnabiyyah لأن العقد بغير اليهودية فاسد لأن المرأة غير اليهودية تعتبر بهيمة والعقد لا يوجد بين البهائم وأن لفظي لدى تلمود معنى شيني بيهودي با باشي الذنوبي idan ya yi rashin ɗin matar da ba bai hudiya ba ce, ma'ana ya je karki da yaji, ya yi zina da matar da ba bai hudiya ba ce, ba da ba zunubi ba ne. Sai ya ce, saboda aure, auren bai hude in ba da bai hudiya ba ne, lalatacce ne, bai halitta ba. sannan matar da baba Yahudiya ba ce, tana matsayin dabba ce, ba a samun auratayya tsakanin dabbobi. Saboda haka, ba Yahudi yake iya zina da kowace irin mata, ba zunubi a kansa mata ba matar baba Yahudiya ba ce. Kenan sun halarta mutunci ayar na duk wani mutum inda baba Yahudi ba ne. haka ya zo a Talmud har yanzu lil yahudi al haqq fi iktisab an nisa'i ghayr al mu'minat yahudawa suna da haƙƙin kwatan matan da ba mu'minai bane suna nufin ba yahudawa bane kamar da muka bayyana suka ce mu'min ko taqi duk suna nufin kansu ne su yahudawa ma'ana ya halitta ba yahude ya kwaci matar wani matar in ba bai hudiya ba ce. Ya zo kuma wannan nasi a Talmud, inna zina bi ghairi al-yahudi dhukuran aw inasan kanu la iqab لأن الأجانب من نسل الحيوانات ما نسى زنا da matar da ba Yahudiya ba ce, ko zina da waɗanda ba Yahudawa ba ne, mazaje ne ko kuma mata ne babu zunubi. Saboda waɗanda ba Yahudawa ba ne a zuriyar dabbobi aka same su, ma'ana su dabbobi ne, saboda haka za a iya zina da su, zina da su ya halarta. Waɗannan nassosi ne na fuzuka ne da suka zo a cikin littafin al Sai su kuma shi'a ya zo a littafin tahazibul ahkam sun rawaito an fadl maula muhammad bin rashid annahu qala li jabir sadiq inni tazawwajtu imra'atan mut'a فوقع في نفسي أن لها زوجة ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجة قال لما فتشت yake yake da Ja'far Sadiq wannan riwaya ce ta kariya da suka nasabta masa saboda jikan manzo sallallahu alaihi wasallama ba zai halalta ba zai halal ba zai halalta wa wani yin zina ba wai yace da Jafaru Sadiq na auri wata mata a mut'a na auri wata mata a mut'a mut'a auratayya ne da musulman duniya gabaki daya suka hadu akan haramcin sa sai shi a su kadai suka rage suka ce halal ne ma'ana za ka iya ɗaukan komai komin karancinsa ka ba wa mace a lokacin da kace mace a duki wannan matar ta halitta a gare ka tana da miji ko ba ta da miji akwai ba wali akwai waliyi ba waliyi akwai shaidu ba shaidu in dai ka ba ta abin da ta yarda ka ba ta ta karba ka ce mace a duki shi nan ka kulla aure da ita zuwa iyaka lokacin da kuka badan shi da ita in awa ɗaya ne awa ɗaya in awa biyu ne awa biyu to wannan aure haramtacce ne a wajen musulman duniya gabaki ɗaya su shi a su kaɗai ne suka halalta shi kuma suna nan suna kan yin sa suna zina da ƴaƴan mutane da sunar mut'a shi ma wannan maudu'i ne kafin mut'a mun yi lacca a kansa cikakken bayani ga wanda yake bukata in ya nema zai samu yace na auri wata mata a mut'a sai na ji a raina cewa tana da miji sai na bincika domin in tabbatar shin tana da mijin ko kuma ba ta da miji da na bincika sai na samu cewa ashe tana da miji sai ya ce ma'ana wai jafaru gadi yake masa lima fatacca me yasa kai bincika me yasa ka bincika ma'ana ba a bukatun bincika kaga wannan riwaya ta halalta zina ta halalta zina ne da duk wani wanda ba bashi bane ko duk matar da ba bashi iya bace wannan ya zo ne a littafin mai suna tahzibul ahkam majalladi na bakwai shafi na ɗari biyu da hamsin da uku a waɗannan riwayoyi da suka gabata za mu lakasa wasu abubuwa kamar haka wanda a waɗannan abubuwa shi'a da yahudawa sun daidaita aƙidunsu sun zo ɗaya a waɗannan abubuwa abu na farko shine ya tabbata a cikin littattafansu amintattu shi an cin kansa wani ba yahude ne abdullahi bin saba ya kirkira wannan ya gabata abu na biyu kuma ya gabata yahudawa suna kafirta duk wanda ba ba yahude bane haka nan shi'a haka nan yahudawa a riwayoyin da muka gabatar a talmud sun nuna cewa duk wanda ba ba yahude bane dan wuta ne zai dawwama a cikin wuta kamar yadda riwayoyin da muka karanta a littattafan shi'a su ma suka tabbatar da haka hakanan kowanne daga cikin su yana da ta'assubi da unsuriya ma'ana yana ganin cewa shi ne kadai mutum ko shi ne kadai wanda abubuwa suke halarta a gare shi amma ga wasu abubuwa da dama kamar yadda muka gabatar bai halitta a gare su ba sannan kuma sun haɗu wajen halalta jinin waninsu sun haɗu kuma wajen halalta yi wa wani ihtiyali ma'ana kashe wani ta hanyar dabara sun haɗu a wannan saboda riwayar da ya gabata inda za ka iya za ka iya tura masa bango ya kashe shi ko ka nutsar da shi cikin ruwa ka kashe shi ka aikata hakanan sun haɗu wajen halalta dukiyan waɗanda ba su ba hakanan sun haɗu da Yahudawa wajen halalta riba in dai ba da junansu ba, hakanan sun haɗu da Yahudawa wajen haramcin auratayya tsakaninsu da wasu, hakanan sun haɗu da Yahudawa wajen halalta cin mutuncin waɗanda ba su ba. Waɗannan abubuwa guda goma a riwawoyin da muka karanta a littafin Yahudawa a Talmud da kuma littafin su su shi'a duk waɗannan riwayoyi da nasosi suna tabbatar mana cewa shi'a da yahudawa sun haɗu akan waɗannan abubuwa amma abubuwan ba su kare ba abu na gaba da za mu yi bayani a kai yahudawa ƙur'ani ya tabbatar da cewa sun canja a taura hakanan a shekh mahmud al-harbi wanda muke fassara littafinsa ya kawo masari littattafai daban-daban goma da nassocin da suke tabbatar da cewa a gunshi a ƙur'anin nan da yake hannunmu bai cika ba canjace ne sannan mu muka samu a bincikenmu littafi ciko na goma sha ɗaya ya zama to littattafai goma sha ɗaya tun daga hijira na da shekara casa'in har zuwa wannan zamani da muke ciki littattafan da malamansu suka rubuta sun tabbatar da cewa a gunsu wannan Qur'ani da yake hannunmu bai cika ba duk da cewa Allah ya ce inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun to kasancewar wannan yana bukatan wani zama za mu jirkinta shi zuwa gaba bayanin waɗannan littattafai nasu waɗanda suka tabbatar da rashin cikan Qur'ani a ciki amma abin da za mu yi bayani a kai gabanin mu ci gaba shine بسم الله الرحمن da الرحيم Allah wasu daga shi'a suka iya cewa kamar da suka saba da ziyarar mutane da haka.
العلاقة بين الشيعة واليهود عقديا وعسكريا
اليهود ودورهم في تأسيس المعتقد الشيعي ونتكلم عن دور اليهودي عبد الله بن سبا في نشأة الشيعة قد قام هذا اليهودي الخبيث بدعوة من اغتر به من عوام المسلمين وظلت دعوته هذه بالتظاهر بحب أهل البيت والدعوة إلى ولايتهم إضافة إلى البراءة من أعدائهم ومن التبعية هذه أخذت الشيعة عقيدتها وأصولها وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض أي التشيع كان من الزنديق عبد الله بن سبا فإنه أظهر الإسلام وأقوم اليهودية كما فعل بولس أن الذي كان يهوديا في إفساد دين النصارى
تكفيرهم لغيرهم shi'a ga baki ɗaya kuma su shi'an su suka tura cikin hadar kamar yadda a cikin wannan cd da nake rike da shi duk littattafan su ne a ciki waɗanda muka ɗauko shi a intanet idan ka duba website da wannan unwani www. alnurulisra.com a wannan website din za ka samu waɗannan littattafai ga baki ɗaya a ciki sannan idan kai ka shiga ba shi ne ne wanda kake yin shi a ha- da- a cikin ilimi ba za ka kasa hanyar da ake samu nassosi a cikin intanet ta hanyar research ko kuma ta hanyar bahasi ba. Waɗannan lafuzzuka da muka karanta, ka ɗau wani kalma ko wani lafazi, bayan ka shiga cikin wannan website, ka rufu- ka rubuta wannan lafazi ko wannan kalma a aikuna ta bahasi ko ta research, ka danna inta a lokacin da ka ga wannan lafazin. ko wannan abin da muka rubuta muka bayyana a nan bai fito maka ba a shirye muke mu ka zo gunmu mu za mu nuna maka an gane ka zo gunmu mu za mu nuna maka kamar yadda na bayyana ba a intanet kadai ake samu waɗannan littattafai ɗin ba mun ɗauko su tun jiriya cikin intanet ga sunan a yanzu nan idan akwai kwamfuta a cikin masallacin nan zan buɗa wa mutane su ga waɗannan littattafan da muka kama sunayen su biharul anwar man la yahdurhu al-faqih tahrirul wasila al-istibsar duk za su gansu to saboda haka wannan shine abin da za mu bayyana wa waɗanda suke shi'a ne domin su tabbatar ba kage ba ƙarya muke shiryawa muke gaya wa jama'a ba duk abin da muke gaya wa jama'a za mu ɗauko a cikin littattafai da dalilai kamar da kowa ya ji littafi kaza majallaci kaza shafi na kaza ba shiryawa muke ba waɗanda kuwa su ba shi'a ba ne babban dalilin da ya sa muka gabatar da wannan lacca a gare su shine abin da Huzaifatul Yamani yake faɗa me yake cewa cewa yake sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama suna ambatan suna tambayan manzo alkhairi ni kuma kullum idan na tashi kafi nake tambayar sa saboda ni ni take shi saboda wajibin malamai ne suna bin hanyoyi guda biyu suna karantar da mutane alkhairi harkokin sarki sallah auratayya da komai da komai sannan suna tambihin mutane wasu abubuwa masu hatsari wasu akidu masu hatsari domin mutane su nisanta ta waɗannan manhaji guda biyu ne malaman kowanne zamani suna tafiya suke tafiya a kai domin ba ta waɗannan manhaji guda biyu ba ne akan iya karantar da kai addini amma ka zo ka fada cikin fitina yanzu waɗanda ƴaƴansu suka zamanto ƴan shiya da Allah ba san shi'a haka yake ba da da farko sun sanar da su sharrin shi'a da irin aƙidinsu to da ba su faɗa shi ba to wannan shine sababin ɗauko wannan silsila wanda insha Allah zai ci gaba a duk lokacin da zamu ci gaba zamu sanar da ƴan uwa musulmai mu ci gaba a inda muka tsaya saboda haka ci gaban a lokacin da zamu ci gaba zamu fara shi a haɗuwar shi'a da yahudawa wajen canja littafin Allah subhanahu wa ta'ala aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullah
alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya saka da alkhairi akwai sanarwa kamar haka insha Allah gobe asabar a sha hudu ga wannan wata na Januwari a shekara ta dubu biyu da shida akwai gagarumar goron sallah wanda kungiyar Fitnan Islam ta shirya wanda za ta yi a nan masallaci insha Allah da karfe takwas na dare insha Allah za a fara daga daidai wannan lokaci kuma an shirya ne za a yi magana akan maudu'ai guda biyu kamar haka na farko akan haɗin kai da muhimmancin sa a musulunci na biyu kuma akan gudunmawa ko rawan da su ba suka taka wajen yaɗa addinin musulunci to wannan su ne abin da za a tattauna kai saboda haka mu ma sai mu zama masu gayyatar a ƴan uwan musulmi zuwa ga wannan gagarumin goron sallah insha Allah gobe a nan masallacin da da dare insha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم
العلاقة بين الشيعة واليهود وغلق دعوته عقديا وحب وعسكريا أهل البيت والدعوة وصل إلى البراءة في أعدائه والمستبدين أن أخذت الشيعة عقيدتها وأصولها الوجود ودوره من أن تأسيس مبدأ المسلمين المؤسسة شيء كان من تتكلم عن المسلمين أنه أظهر الإسلام وأقوم اليهود كما فعل بولس أن وحد الإسلام في إدارة من إسلام اضطر به من عوام المسلمين ومن تفرقت هذه الأساسها بحب أهل البيت والدعوة إلى ولايتهم والبحث عن الولاية من أعدائهم يفكر اليهود كل من على يعتقدون انهم مسلمون وليسوا على دين وكذلك تكفر الشيعه كل من عدا ويزعمون انه ليس على مله الاسلام احد غيره يزعم اليهود ان كل الناس ما عداهم سيدخلون النار ويكونون خالدين مخلدين فيه وكذلك تعتقد الشيعه ان كل الناس ما عداهم وعن ملتهم سيدخلون النار يخرجون يهوديا وشيعيا على الارض اليهود والشيعه يقطعون لطوائف معينه لانهم خالدون في النار يستشهد اليهود بما مخالفين ويستشهد كذلك الشيعه بما مخالفين يستعمل اليهود الغدر والاحتيال لقتل المخالفين وكذلك الشيعه يستعملون الطرق ليس للتخلص في مخالفين يستريح اليهود اموال المخالفين ويأمرون اتباعهم لاخذها باي وسيله كذلك الشيعه يستبيحون اموال المخالفين ويحثون اتباعهم على اخذها اينما وجدت وباي طريقه كانت هذا التعامل بالربا فيما بينهم ويظهرون لانفسهم سخط الربا بغيرهم وكذلك الشيعه يعلمون التعامل بالربا فيما بينهم ويملكون اخذ الربا من اهل السنه واهل السنه محرم في التشريع على اليهود كراهيه الوجود بغير علم ومن فعله كان اثما مخالفا للتعاليم اليهوديه وكذلك الشيعه يعلمون الزواج الغير خاصه من اهل السنه يستعمل الجهود الغدر والاحتلال وقتل المخالفين وكذلك الشيعة يستعملون غير مخالفة فإن كتاب اليهود المقدس يتكون من تسعة وثلاثين سفرا الخمسة الأولى منها ينسبونها إلى موسى ويدعون أنها هي التوراة المنزلة على موسى عليه السلام الإصحاح الرابع والثلاثين مات هناك موسى عبد الربي في أرض ما وكان موسى ابن مئة وعشرين سنة حينما التي كانت في تلك التسمية دلالة قاطعة على أن هذه الجملة قد كتبت بعد موسى عليه السلام فإن كتاب اليهود وكذلك يعترف المقدس الأحبار يتكون من اليهود تسعة والعلماء وثلاثين والمسيحيين في التوراة من سطرا بعد في موسى الصفحة الأولى عليه السلام أنهم منها يقصدون أن تتبع يحسبونها متاحا التوراة بعد ويدعون أنها هي التوراة المنزلة على موسى عليه السلام مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين
ورد في سفر التثنية الإصحاح الرابع والثلاثين فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب وكان موسى ابن مئة وعشرين سنة حين مات التي جاءت في سفر التثنية تدل دلالة قاطعة على أن هذه الجملة قد كتبت بعد موسى عليه السلام بفترة طويلة جدا وكذلك يعترف أحبار اليهود وعلماؤهم بوقوع التحريف في التوراة من بعد موسى عليه السلام نجد أنهم يؤكدون أن كاتب التوراة بعد التحريف هو عزرا الوراء فلما رأى عزرا أن القوم قد أحرق هيكله وزالت دولتهم وتفرق جمعهم جمع من محفوظاته ما لفق منه هذه التوراة التي بأيديهم الآن فتعتقد الشيعة في القرآن الكريم أنه محرف ومبدل بل ويعتقدون أن الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان هم الذين حرفوا